صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الزاي harafi na zaira a cikin taisirul wasuli yana cewa zamantu rikaba shauqi anhul mujamma'a bihi jama'ullahul mafakhira ajma'a yana cewa na daure sirdi ga ababen hawa amma hawan nan na bege anhu ina nufin mai suna mujamma wato sunan manzo Allah ne almujamma wanda duk komi ya taru ga annabi muhammad bihi ga annabi ne jama'a allahul mafakhira dukkan wani abu da za a ce ana fahari da shi to da annabi ne allah ya tara shi a jama'a duka kharajtu bihi min kulli liqin wa shiddatin ni da na so annabi na daure sirrin na kai inda yake sai na fita ga dukkan kunci da dukkan tsanani bihi da albarkan annabi da haltu bihi hasnan hasinan sai na shiga wani katanga bihi da albarkan annabi hasinan wanda yake abin kiyayewa duk wanda ya shiga katangan nan to ya tsere dukkan sharri mumman na'ami hana a shiga abin hana kai wato ya isa ya hana kowa zuwa shi wannan da na daura sun zuwa gare shi mai suna mujamma'u yana da sunaye da yawa to amma shi ne nabiyun annabi azimul qadri mai girman daraja duk wata daraja babu wanda ya san darajan annabi muhammadu sai allah shi yasa ce azimul qadri kamar da allah yake faɗin masa wa innaka la ala khuluqin azimin saboda haka qadruhu azimun shi yasa duk salatin da za a yi masa salatul fati yafi shi ke ce Allah kai salati gare shi haƙa ƙadari haƙa ƙadari shi gwargwadon matsayinsa a gonka to shi wannan annabi shi ne azimul ƙadari sannan miftahu rahmatin mabuɗin rahama wa ma'arsan naka illa rahmatan lil alamina sadaka duk wata rahama da ta sadu samuwan duniya samuwan lahira samuwan wata rahama duka annabi ne mabuɗi bihi da albarkan annabi ne surtu na zamo ainihin jaishi shugaban yaƙi na son annabi inda za a dakari wuri a yaƙi na son annabi na zamo ni ne ainihin jaishi wato idon yaƙi shugaban kenan na zama laisan zaki a son annabi mudarra'a wanda ya sa sulke duk in ka sauke jefe ni ba za ka same ni ba saboda son annabi lisani ya zikirul mustafa sai na luhu مليه ذكي العرف دخرا مشيعا هل جينا كل ذكر المصطفى أمتهم النبي محمد سينا له دسنو زي ساميش معنا كون لوكشي كغني to ina fira ko ban magana ba ina fira da annabi ne halce na ko yana wa annabi salati ko yana yabon annabi ko yana ambaton annabi madihun yabo nake ma annabi zakiyul arfi mai tsarkin kamshi kamshin matsatsarka sannan kuma mushayya a abin rakawa da haram matukan zamani wannan na bin wannan wannan na bin wannan in na yi wa annabi salati wani zai raka shi wani zai raka shi matukan rayuwa na haka yake ko dai salatin annabi ko yaban annabi da na aika wani sai in ga wani rakiya wani ya tarkiya sa'dumuhu fi kulli waqtin wa burhatin ni shehu nace wallahi zan annabi hidima ko ta wani hanya a kowane lokaci wa burhatin da zamani in ka gani kullun ina hidiman annabi ne a kowane lokaci ilallahi shukran kuma ina gode ma Allah da ya sani wannan hanya mun shirin lokacin da nake ya waƙe annabi Muhammadu wa muqaddiya da lokacin da nayi shiru ma ban waƙi annabi ba duk ina gode wa Allah sau da an harce na ya shiru zuciyan bai shiru ba jikina bai shiru ba numfashi na bai shiru ba akan son annabi muhammad li'anni mata alzamtu fikiriya madhahu khalastu min al'asami ajma'a kama domin ni kowane lokaci na lizimta ma tunane na madhahu yaban annabi in na ci juyar da tunane na wajen annabi kowane lokaci khalastu min al'asami nikan kubuta daga dukkan wani daukan zunubi don duk abin da za ka yi tunane watakila akwai daukan zunubi a ciki amma tunane akan annabi kana juya tunaninka zuwa gan annabi ce to ni na kubuta daga dukkan daukan zunubi a jima'a dukkan komin girmansa a kata a duka ne halassu minal ishiraki kuma na kubuta daga shirka don shirka kashi-kashi ne akwai shirkul hafi akwai shirkul jali akwai shirkul jali akwai shirkul shirkul aladi to shehu a wani wuri yakan cewa wa asgaru atba'i bare yau mina shirki mafi kankani daga cikin mabiyana baya shirka wai ba shirka sai ka ce Allah biyu ne ba shi kansa riya shirka ne ana ce mashi shirkul asgar domin za ka yi abu kai don Allah ba ka hada don wani ya gani ka tara Allah da wani shi wai ce to ni fa duk shirka baya tare da ni ba dukkan nau'in shirkan nan ba kubuta da shi wa shakki kuma ba shakka gare ni duk wani abu da na kama wani abun ka kan yi shakka amma a yaban annabi ni ba na shakka walwana ba rauni tare da ni da na tashi tafiya nake wajen annabi sannan ila jannatul irfani zai ta hawa da ni har zuwa aljannan ma'arifa aljannan ma'arifa ka san shi duniya akan shiga aljanna kamin a shiga aljannan can shine ma'arifa idan ka kai arifi ka shiga aljanna me aljanna ka wayi gari baka sauran kowa baka shakkan kowa baka tunanin kowa sai Allah in ka samu Allah in ka rasa Allah in kai ciwo Allah in ka koshi Allah in ka ji yunwa Allah in wani ya cuce ka baka ganshi ba Allah in wani ya baka ba ganshi ba Allah yace kai ni na fita duk na wuce wannan na shiga jannatul irfani horon na zama ɗa kuma ba bawa ba me yasa ya ce ɗa mutum ai bawan abin da yake so ne in kana son kuɗi sai ka zama bawan kuɗi in kana son ka zama sarkin noma sai ka zama bawan gona in kana son ka zama mulki sai ka zama bawan mulki ba ka daidai da yaushe a duniya matukan kana son wani abu sai ka zama bawansa in kana son a san ka sai ka san bawan neman a san ka to ce wuce ni duk ba ni neman waɗannan ni ɗa ne ɗiyautacce ne a ƴanta ne sannan horon ɗa ne muƙanna'a mai kana'a in na samu ne kana'a an ban samu ba ne kana'a wato kana'a shi ne ƙoshin zuci abinda a shi sa idan aka baka abu kaɗan kai kana'a sai ka ga ka wadata alkana'a tu kanzu idan ko baka da kana'a ko ka kara biliyan so biliyan zaka gani bai ishe ka ba wa tardadu zikril mustafa dahara rahati wa ruhi wa ruhi sami'an wa musammi'a ni fa da kake gani na in je in dawo ina maimaita ambaton mustafa annabi muhammadu maimaita in maimaita rahati shine hutu na fa da har matukan zaman matukan bana yin wannan ban hutawa idan kai kakan je ka huta kai bacci ko ka huta ka samu wani abu to ni hutu na ambaton annabi muhammadu shine kuma ruhi na ruhi in ba jiki in ba ruhi bai da amfani to nu ruhi na annabi muhammadu warauhi shine nishadi na kuma in kana neman nishadi na ka kama ammaton annabi ɗayan biyu ko in zamo sami'an in wani na yi ina ji wa musamman ko ni ina yi ana ji ɗayan biyu duk sanda ka gani ko dai ina sami'an ina ji wa musamman ko ina jiyarwa shi za za ga shi wani lokaci zai kira aliyu sha'ir mawaƙi ne shi ya yi diwani sai ya zo ya zauna kawai ya ce karanta mani diwani yana karanta lokacin sami'an kenan idan shi yake kuma na yabon annabi wa musammi'a kenan to ni kowane lokaci ba ni da hutu sai na zamo ɗayan abu biyu ko dai ina ji ko ana ji yadda ni wa madhusu wal hadil muqaffa mazallatu ina gaya maku yabon wani wanda ba hadi ba annabi muhammad al muqaffa wanda yake shine abin koyi kai wannan yabon mazallatun kaskanci ne ya za ka yi banza ko ka je ka samu wani ƙato ka yi ta yabansa sai ka zuba ƙarya a ciki sai ka zuba ƙarya ba yanda za ka yi ka ambaci mutumin duniya kana yaban shi baka ƙara da ƙarfi ya zaƙi sai ka haɗa da ƙarya inda bai kai baka kai shi wani lokaci ka haɗa shi da dabba ma wani lokaci ka haɗa shi ka ce gwanki ko menene na sauransu to annabi muhammad duk abin da za ka faɗa masa ya wuce wannan kai dai karkace allah ne shi saboda ka yaban wani hadi al-muqaffa mazallatun kaskanci ne kai wa mainun ƙarya ne ma ƙarya ne fa kullul madhi dukkan yabo mujamma'a mai taruwa ne fihi a cikinsa domin ba wani ɗabi'a mai kyau wanda za ka yabi annabi muhammadu ba ya fi ƙarfin yabanka ba ba wani halaye mara kyau wanda za ka ce annabi bai yi ba bai fi kowa gudunsa ba fa min judihi duniya wa ukhra wa ilmuhu amadda kalam Allah ba'ala alladhi wa kaga duniyar nan ma kai min judihi ya samu don samuwa annabi ne in ba don annabi mai Allah zai da duniya ya zo da su duniyar ne don ya kawo annabi ya gwada maku waye annabi wa ukhra lahiran ma bai shine wa ilmuhu amadda kalam Allah ilimin annabi Muhammadu shi ya ƙari alƙalamin lauhul mahfuz lawan mabuz an rubuta duk abin da za a yi tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya komi yana ci ko kai komi na rayuwanka yana cikin lahul mabuz to lahul mabuz da ya samu ilimin nan ilimin nan fa Allah ya masa ilhami na kun fa yakunu ba Allah yake ce ma ilimi alƙalamin rubuta kaza ba rubuta kaza ba Allah dai masa ilhami an yi kaza lokaci kaza lokacin annabi za a yi kaza lokacin annabi kaza an yi kaza lokacin annabi yana ta rubutun sa ba a ce mashi komai ba amma da ya zo kan annabi Muhammadu zai rubuta irin abin da ya rubuta na da cewa mutanen Nuhu sun saba an halaka su mutanen kaza sun yi kaza an halaka su Allah ya kira shi ce nan kan wurin magana ya zo ta addabi ya kalamu alƙalami yi na dabi uktun biya ke ummata habibi muhammadin rubuta a cikin haƙƙin masoyina muhammadu ummatun muznibatun wa rabbun gafur al'umma masu masu yawan zunubi ne ko mai yawan gafara shi za qur'ani zaka ce ga sakfiru rabbukum innahu kana gafara gafara yafi gafuru fa'alu ne mai yawa mai yawan gafara yanda muke da yawan zunubi shi ma yana da yawan gafara to shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan alƙalamin da ya samu damar rubutu ba'alin iyakan abin da alkalami ya rubuta shine iyakan sanin Allah ba shine iyakan ba sashin abin da alkalami ya rubuta ya samu ne daga ilimin sayyidina rasulullah wa min husnihi hurul jinani tazayyanat in ana maganan kyau sai a ce matan aljanna ko wanda ba iya sifantuwa da ido ne da meye da meye da sauransu to duk wani kyau ma na matan aljanna ta zayyana ta yi ado ne min husnihi daga kyansa duk wani mai kyau ba kamar annabi muhammad a nan duniya in ana sifanta kyau sai a ce annabi yusuf ko har Allah yana kawo lamma ra'ainahu akbarnahu wa qad ayna aydihunna qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim to kyau kenan amma da annabi muhammad ya zo ya isra'i da mi'raji ya ce aina gamu da yusufu ashe kyauna ne aka dan san masa ba duka ba sai matansa sai na aisha tana zaune ta rana ta ga annabi na tafiya ta ce kai wa zai gano min matan nan da suka yanke hannunsu saboda sun ga annabi yusuf su su ga annabi muhammadu ma to hurin jinanin nan ma daga annabi suka dosanu sun yi ado ne min husnihi daga kyansa wa min nurihi nurul buduri tafarra abu mai haske akwai kamar wata in ban da rana to hasken watanni ma tafarra'a ya zama reshe ne min nurihi daga hasken zai sa shi na mai naikan cewa arshin wa kursiyi min nurihi kaza ka samu la'amnu min juz'ihi kaza qalamun lahu min ba'lihi wa unsuru kullil wara ahmada wannan baitocin ne shi na mai ya tara nan wa arshin wa kursiyi min nurihi kaza ka samu la'amnu min juz'ihi kaza qalamun lahu min ba'lihi al'arshi da kursiyi daga hasken annabi ne da arshin wa kursiyi min kaza ka sama sama da kasa hasken annabi ne alamin ne ka za kalamun lauhumin bali alƙalamin ma hasken annabi ne lawan ma huzun wa'un so kai asalin ma dukkan talikai muhammadu ne wa min ayihi ayin nabiyyi na qablahu ayoyin annabawa min ayi daga ayoyin annabi muhammadin kowane annabi an ba shi aya ko wanda allah zai nuna shi annabi ne annabi yusuf alaihi annabi nuhu alaihi salamu ai an ba shi jirgi ka daudil asim ko aka kawo ruwan tufan duk ya gama duniya gaba daya ruwan tufanin nan aka tsirar da shi bi rahmatin waye rahmatin din annabi muhammadu an halakar da al'umma kaza an tsirar da annabi bi rahmatin annabi muhammadu kowanne za ka ji Allah ce na halakar da adawa na fitar da annabi birhamatin na halakar da samudawa na fitar da shi birhamatin to duk ayoyin nan daga ayoyin annabi ne kuma za a gane babban manya-manyan mu'ujizozin da ake fama da su ake faɗi a duniya mu'ujizar annabi nuhu alaihi salam shine a bashi jirgi ka daudul azim kuma jirgin mutum nawa ya dauka mutum 80 ne fa mutum 80 da wani abu ne hawa uku ne jirgin ƙasa dabbobi sama tsuntsaye tsakiya mutane haka yi shi to wannan shine ake jin mamaki ya aka yi wannan jirgi aka yi shi a duniya ba ya da inji amma injin sa bismillahi mujriha wa mursiha inna rabbi la ghafurur rahim injin kenan to da Allah ya kawo al'umma annabi sai ce bari ma a ba a ranar annabi Muhammadu irin wannan aka ba mu jirgi katun katun jirgin annabi Nuhu rana ɗaya suka ruga da gudu suka shiga moko jirgin arnan annabi muhammadu wafa ko sai a yi wata uku ana dora masa kaya ko in kana ganin mujizar annabi ibrahim ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahima kuni bardan abin mamaki ya dauki mutum a jefa wutan da aka kura shi rigirigi a jefa shi wuta ya zamo mai sanyi kana mamaki wuta bata kona mutane ba to mu zamanin annabi Allah subhanahu wataala ya ce arnan annabi ku kimiyya ku fitar yanzu nan sai ka ce a kawo ruwan sanyi sai a ce ba ba wuta ba wuta ya na rukuni barnan ta zo ya sauka ruwa wuta ya mana kankara wuta ya sanya ya mana daki wuta ya mana kaza ka gani mujizar annabi Musa alaihi salam kallama Allah Musa ta kalima amma ya aka yi zancen ya samu dama ya ce yana so ya gani Allah ce kai wane kai ba za ka gani balan tarani walakin zur ilal jabal fa nisa qarra makana fa saba tarani fa lamma tajalla rabbu wal jabal ja'alahu dakkan shi ko annabi Muhammadu aka ce yazo ya je wajen Allah ya gana to haka nan dai haka nan dai yace to duk ayoyin annabawa da suka samu daga ayoyin annabi aka dosano musu qablahu wanda suka zo gaban sa falaisa suwal muktari babu wani in ba mutaru ba in dai aka ce ga muktaru annabi an shafe kowa haffala wannan mutum ya sun kuya ne ko ya daukaka wato madaukakin daraja ne ko makaskancin ci ba wani wa kanzul baraya wa huwa sirru ilahihi falawla hulatil fi ariban tamatta'a annabi muhammad shine kanzu taska na talikai taska taska inda kake neman dukiya da sauransu duk annabi shine taskan taliki shine sirru ilahi sirrin ubangijinsa falaulahu in ba don annabi muhammadu ba la tulfi ariban ba za ka iske ko da mutum daya tamanta a ce ya ji daɗi ba ina zai samu daɗin ga mabudin daɗin annabi muhammadu sai mabudin ya zo sannan abu ne shewai ce to na kai wannan kafiya to masoyina annabi muhammadu a azkuru hajati na yabe ka a wannan baiti to ina da bukatu shi in faɗe su koko a a kawai ka sani a azkuru hajati shi in faɗi bukata na a azkutu ko in shiru sai di shugabana to na di shiru saboda haka alaika salatun lahi ni dai salatin allah ya tabbata gare ka wasu da sahabbai a jima'a su duka gaba daya to mun gama harfin sayi da sauran lokaci? mai shagun harfin ha'i harfi na ha'i hayati ne khairil khalqi man zaza alghaina wa mazzaka ahlal fuddi zahraful maina ni fa rayuwa na gaba daya ba na kowa bane na fiyayen halitta ne annabi Muhammad man zahaza halgaina wanda ya nisanta mani duhu ni ina gani ta ba duhu tare da ni wa man jaza ahlal buddi ya mayyaza ya rarrabe ma abota banna na gansu na san su iz zaharafu yayin da suka kawata almai na ƙarya ba ni ba ƙarya na san su kazaka kazaka lika amrul haqqi wal budul zahiqun haka nan al'amarin gaskiya yake dama banna ya zo ya ci makka da ya zo kusa da ka'aba ai akwai gumaka a wurin da yawa sai ce kulja alhaku wa zahaqa albadilu innal badila kana zahuqa qaram sai gunki ya fadi ba mangara ba komi ja alhaku wa zahaqa albadilu innal badila kana zahuqa yace to kazalika amrul haqqi haka na al'amarin gaskiya ya zo mani kawai gaskiyan bannan na bata shi gaba daya wa ashkuruhu ina gode masa fi mayyiza inda na mayyaze na gane alghaina duhu wal aina da aini na san ƙarya na san ƙarya fa shauki li abdullahi ahmad sayyidihi muhammad al-muqtar kazazal ni bege na ga bawan Allah annabi muhammad mai suna ahmadu sayyidi shugabana mai suna muhammadu mai suna muhtari zababbe kan zahara raina ya nisanta mini tsatsa ido na ba tsatsa ta sai yake fanda an ka naqdal ghaini fal ghainu zahirin fannan uku ka ainal aini abdalakal gaina to kaji magana kai ka bar digon ain gainu duhu fal ainu aini zahirin yana bayana ka san shi ido akwai ainu akwai insanul ainu akwai ainul aini ainul aini shi yake gani wannan irin da kake gani da wani fari a cikinsa da wani baki a cikinsa da wani dan digo a ciki ɗas to dan digon nan ba shi ne idon yawa idan wannan idon na nan bakin na nan wannan dan digon ba shi magani sai ce kai kamar digon nan duhun nan wannan bakin nan ba shi ne ba fal ainu aini zahirun gaina a bayyane fa duka dan digon nan na ainul aini idon ido digon digo na cikin ido abu da lakal gaina shi yake bayyana maka duhu ka gane wannan duhu ne wannan ba duhu bane kai kana fama da ainu ni ina da ainul aini walakin na zaka shauki gaira muzahzahin amma ba wannan bege na annabi ne fa nawa bai gushewa wani lokaci kakan yi begen abu na kai gushe ni fa yana nan daren bai gushe wa aina dawa'i shauki ya jirati ni fa bege na in ana neman magani ya warke ni fa ba zan warke ba ina maganin bege in ana da shi a bani ya jirati ya makota na aina ina kuka yi da shi ba ku da shi saboda haka a bani akan yabon annabi wa shauki ila zakal janabi dawa'uhu haramun fala narju shifa'an wala hazna to ku sani fa ni bege na zuwa wancanin kasashi na annabi muhammadu da wa uhuwa maganin shi ma haramun ne ba ma maganin ba maganin in ba an samu maganin haramun ne a sha kuma falanar juhuwa ni ba ma ne ba na neman warakan ma gaba daya kada a warke ai ta yi wala hazna ba na neman sauti wato haznu din sauti kara kankani sautin raqiqun to ba in kaji mutum yana cewa yana yana nishi to ni ba na fatan warke daga wannan nishi din salawtu anil bilil hisani mata ara jamalaka abdullahi husna ala husna ni na manta anil bili ga fararen mata kyawawa ne mutumin duniya ne ga mata mai kyau yana so kai na bana da su na manta da su mata ara jamalaka kowane yayi naga jamalanka sai ga to meye mai kyau kuma meye mai kyau meye gida mai kyau meye mata mai kyau meye mai kyau ni ba na ganin wani abu mai kyau mata ara jamalaka abdullah ya bawon Allah wanda kai ne husunan kyau ala da ya daukaki wani husunan kyau kaga a husunan ala husuna mai hamza yana ce ma ce ashe su tulil husnun minhu bil husni fa ajabli jamalin da ful jamalu yuqaw shi ne sallallahu saboda kyau ba a sifanta shi bai sifantuwa to wai kyan da ake gani ashe cikin ma yafi kyau sai da aka ji masa ciwo da cikin ya warke sai cikin ya fi kyau sai ya zama kaman warkiya kuma sai ta a ashe su tulal husnu minhu bil husni ashe kyau ya boye kyau fa ajabli jamalin lahul jamalu qalu shine ashe wai ce kai shine husnan ala husna kyau wanda ya hau kan wani kyau da can ma zai mule can cikin ma sai yafi kyau da za a ƙara kula cikin ma can cikin sai yafi kyau ba kamar inda ka warke ba sai wurin ya zama ko wani lalatacce salatun wa taslimun عليه مصرمدا مع العالي والأصحاب قرنا على قرنا salati da taslima ya tabbata akan sa musalmadan abin dawwamarwa mal ali tare da alaye wal asabi da sabai karnan tsara da suka bi wani karni wannan karni in ya wuce wannan ya zo kullun salati ya tabbata ga annabi فأفلل مبعوث من الله سيدي محمد المختار من جوده الحسنى mafificin abin aika daga Allah wanda Allah ya aiko shi wanda ya fi kowa shine sayyidi Muhammadu shugana mana Muhammadu Abdullahi manjuduhu wanda baiwansa ya zama alhusna aljanna abinda ya sace hujjan lillazina ahsanul husna wa ziyada manjuduhu alhusna kyautan annabi aljanna yake bayarwa ba ke ya wuce ga don kudi abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna dalatu fil janna sa'ad fil janna wani wani fil janna kai na uhudu fil janna dutse ma juduhu kyautan annabi alhusna me zaka yi da kudi ga janna أبو البشر المفضل آدم تعته بأولاده طوعا يموت به هيلا أبو البشر أبوها لتا النبي آدم أن الفلال ما في في تيمي سونا آدم ta taho suna karkashinsa bi auladihi da 'ya'yansa mu duka ɗoran duka ya luzu suna fakewa bihi da shi hainan don tsoron halaka yana nufin cewa idan an je ranar kiyama Allah subhanahu wata'ala zai hau kujerar laƙi ko an gama tara kowa taron kiyama kowa ya hadu limanin mulkul yau limanin mulkul yau bayan an mutu kenan lillahi wahidul qahar in an zo sai an tara kowa da kowa da farkon halitta da ƙarshen halitta da na kirki da na banza Allah zai hau kujeran naƙi in ga mai zuwa wuri na yau in ga mai zuwa wuri na yau waye isa to nan ne za a ce to ya za a yi har ta kafirin da yake wurin zai ce wai wannan wurin da muke ciki don an ce rana nan da kake gani yana gasa mu wajen hawa sama na hudu yake za a kawo kusa da kai kwanya na ta farfasa zufa kafa na kan kafa dubu ana neman yadda za a yi to kasan kana cikin wata wahala sai kaga kamar an je wata za ta fi sauki to sai hatta kafin wanda ya ce wai shi a yi hisabin mana ko wutan ma za a je a je huta to a lokacin ne za a ga matsayin annabi muhammad to sai masu dan hankali gaba daya su tashi je ina za mu je mu nemi ce to a dai hisabin nan sai a je wajen adamu adamu kai ne uban halitta kai allah ya kira mana kun bai kunu kai kaza eh kaza ka sa baki ya ce wa ayyau ya fi karfin adamu ni ma tsoro nake ji an ce in zauna aljanna kanci itace na ce Allah ya koro ni in je ya kama ni da wannan laifin ba zan iya ba amma ku je wajen Nuhu in aje wajen Nuhu Nuhu ka sa baki mana Allah ya mana ce wa ni da Allah ya halakar da dana nace inna min min hari Allah ya ce innahu laysa min halaka innahu amalun salih la tusalini kaga Allah ya mun tsawa ce me yasa ma na tambaye shi ina tsoro kan je kama amma ku je wajen Annabi Ibrahim khalilullahi ana zuwa wajen Ibrahim Ibrahim ce wa ni ai da aka harakar da namaruzu na kamo hanya da matata saratu shi annabi ibrahim mai yawan kishi ne to yana da matansa saratu duk duniya ba mai kyanta a lokacin nan suna tafiya akwai wani sarki duk wanda ya gari da mata kyakkyawa sai ya kwace ta sai kama annabi ibrahim da saratu kai me tsakaninka da wannan mata sai ce yar uwata ce bai ce matansa bane saboda an ce in an ce in yace yar matansa ne zai kwace sai ya shiga da ita gida ya neme ya neme abinda zai daita Allah hana amma Allah ya yi ma annabi Ibrahim kafa daga wurin yana hangen duk abinda take ciki don hankalin shi ya kwanta to da gari ya waye ya ce matan da naka dai ba zai ba gata nan ka tafi da ita amma ga hajara nan na baka kyautanta ka bani kyauta shine da aka tafi zai ta ce to mai gida ka kai shekaru da yawa ba mu samu haihuwa ba tunda an baka wannan hajar nan kai sa daka da ita ko ka samu ta samu haihuwa to ita ta haifi Ismail kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai wannan cewa da yan yar uwarsa ne yace nayi ƙarya inji Allah ya kama ni wane ni amma ku yi gaba ku je wajen Annabi Musa in an je wajen Musa Musa kalimullah kai ne Allah ya zance da kai kaza ce wa ai abin ya bi karfi na ni da nace ina son Allah ya ga ina son ga Allah ya ce ba za a gani ba kuma can fa na gudu ne na kashe mutum cikin bani Isra'ila Allah ya zo ya kama ni wallahi ba zan iya ba amma shawara ku je wajen Isa ruhul lahi ana zuwa wajen Isa sai ce kai ni ba ina ta kaina ne bayan Allah ya dauke ni mutane na sun ce ni ne dan Allah ji Allah ya kama ni da wannan wallahi ba zai yi ba amma ku je wajen Muhammadu Rasulullah to lokacin za a zo inda annabi yake Allah ya shirya mashi wurin zama duk al'umman duniya shi yasa ma a sai an yab asaka rabbuka maqaman mahmuda ya hamadukal awwaluna wal akhiruna ya Muhammadu ya khairu halqillah mai masa kirari ai mu muna can ba muna salati ba muna wurin muna salati a jini Allah ji kamala annabi wanda ce kai hawa mu ne mawaka inda la'ilu ko maroka to sai a zo a ce yaran so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yau ne kadai na isa ana laha ana laha ana laha ana laha to lokacin zai tashi je fadan Allah ya sujada yana sabuhun qudusun rabbul malaikati a ce in fa ra'asaka wa saltuda ya habib yau ga ranan ka masoyi yau ga ranan ka irfa ra'asaka daga kanka me kake so a yi sai ce ummati ummati ummati ummati to shine shehu ya ce wa adamu ta taho bi auladihi ƴaƴan kakaf ya lozu bihi za su bake da shi ranar kiyama haina dinjin tsoron halaka dinjin tsoron halaka shi ce kai ba ku san annabi ba wa kullu nabiyyin qala nafsi za mu je gaba wa kullu nabiyyin qala nafsi kowane annabi yana ta kaina ta kaina amma annabi yana ta al'umma ta wa kullu nabiyyin ga nan wa kullu nabiyyin qala nafsi abinda zai faru kenan kowane annabi yana ce nafsi ina ce adamu ya ce nafsi nuhu ya ce nafsi musa ya ce nafsi ibrahim ya ce nafsi wai manya manyan kenan ba annabi adamu annabi isa ya ce nafsi to wa kuma ya saura wa ya saura amma annabi muhammadu ya kulu rasulullahi ummati ummati kai a karin bihi ya aina abu mai ban mamaki ya girmama bihi da annabi ainihin yana shugaba وبرهام عبد العبد بالهد إلى هيد فيا تشينا بن وكيد ولا الحمد لله yace kun san abin da zai faru a ran nan ni fa barhaman nan da kuke gani bawan Allah lokacin da yake cewa ummati na rike rigan shi la yadin bil hikmi ina fake da rigan shi na rike kagam ni lokacin fa la yahtashi na ban barhama bai jin tsoron wani haƙori wani abin da zai soki mutum ko kaidi ko halaka ni ba ruwa na da shi na fage da annabi muhammad a cikin majalosin sai ke ce wallahi wallahi ana zare yake faɗa ce in ba don ina jin kunyar shehu tijan ranar kyama ba wanda zai riga ni gaban annabi kuma za ku ga wurin za ku gani Allah ya kan shehu tijan zangon bare bare shi ke ce wallahi shehu ya ce na ganin wuri yana wuri jaza ba ya kama shi jaza ba ya ce shehu ya ganin wuri yana ganin wuri ara annani abdul malik haqiqatan fala hazzal lil aghyar fil qad ni ina ganin kaina ni ne fa bawon malik sarki bawon sarki ai sarki ne haqiqatan haqiqa fala hazza ba wani rabo lil aghyar ga gai wani abu fil qalbi a cikin zuciya la shaina babu aibi annabi muhammad wa zalika fadlullah ko da kuka ji ina faɗin haka ba fahari nake ba falala Allah ne haddastu nake faɗa an tahaddasu bi ni'matillahi shukurun to ina faɗa maku din nan ta haddasu shakiran ina mai gode ma Allah in ba bawai ina fadi in ce wani ne ba wa faran da hayye ina fari da rayayye shine annabi labisu uda ba wani wawa wanda yake fari da mata su uda ko lubuna ba ala ahmadin wal ali was sahbi da ai iman salatun wa taslimun tunaffi lana al-ghayna salati da taslima su tabbata bisa ga ahmadu da sahabbai duka tunafi wanda take kore algaina duhu lana gare alhamdulillah